الحمد لله لا عز إلا بطاعته ولا سعادة إلا بتقواه نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا رب لنا سواه ونشهد أن محمدا عبده ورسوله ومصطفى وخليله ومجتباه اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم أن نلقاه أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل ولا سعادة إلا بتقواه ولا فوز ولا نجاة إلا باتباع هداه قال تعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن ولنهينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون ذكر المفسرون في معنى الحياة الطيبة أقوالا عدة ولكن ابن القيم رحمه الله تعالى وجه الأنذار إلى معنى الأعمق فقال الصواب أنها حياة القلب ونعيمه وبهجته وسروره بالإيمان بالله ومعرفة الله ومحبته والإنابة إليه والتوكل عليه وإنه لا حياة أطيب من حياة صاحبها ولا نعيم فوق نعيمه إلا نعيم الجنة انتهى كلامه رحمه الله أيها المسلمون لا يغرف مفقود تواطع الناس على البحث عنه مثل السعادة والطمانينة وراحة البال والحديث عن السعادة سيزل باقيا ما دام في الدنيا بشر فكل يبحث عنها ولكن لنعلم يا مؤمنون أن العبد بغير إيمان فهو مخلوق ضعيف إن أصابه شر جزع وإن أصابه خير منع وهو في كلتا الحالين خلق هلأ يقول تبارك وتعالى إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين عباد الله إن فقدان السعادة من قلب العبد يعني بداهة حلول القلق والاضطراب ويجتمع عليه الهم والحزن والأرق والسهر دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد ذات يوم فإذا هو بأبي أمامة رضي الله عنه فقال يا أبا أمامة ما لي أراك جالسا في المسجد في غير وقت الصلاة قال يا رسول الله هموم لزمتني وديون أرهقتني فقال صلى الله عليه وسلم أفلا أؤلمك كلاما إذا قلته أذهب الله همك وقضى عنك دينك قال بلى يا رسول الله قال قل إذا أصبحت فإذا أمسيت اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال وقال أبو أمامة ففعلت ذلك فأذهب الله همي وقضى عني ديني فالسعادة الحقيقة يا رعاكم الله ليست وفرة المال ولا سطوة الجاه ولا كثرة الولد السعادة لا تتمثل في بناء الدور وتشييد القصور وامتلاك المزارع والبساتين السعادة أمر لا يقاس بالكم ولا يشترى بالدنانير لا يملك بشر أن يعطيها كما أنه لا يملك أحد أن ينزعها ممن أوتيها يقول تبارك وتعالى الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب السعادة عباد الله دين يتبعه عمل السعادة هي الرضا بالله والقناعة بما قسم الله واستمداد العون من الله وحده من ذاق طعم الإيمان ذاق طعم السعادة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا ولقد صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث يقول من سعادة ابن آدم رضاه بما قضى الله ومن شقاوة ابن آدم سخطه بما قضى الله فيا من يروم الحياة الطيبة والنفس المطمئنة دونك قول الله تبارك وتعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون لقد اشترط سبحانه وتعالى الإيمان به حتى ينفع العمل الصالح الذي يثمر طيب العيش وقرة العين وهناعة وهناء النفس وراحة البال نعم إنه مؤمن بأن الله خالق كل شيء ورب كل شيء مدبر الأمر الخافض الرافع الدار النافع الذي بيده ملكوت كل شيء وهو على كل شيء قدير فإذا علم العبد ذلك حينئذ تطمئن نفسه ويقوي قلبه ويتحقق الأمن والأمان عباد الله هذا فصلوا على الحبيب المصطفى كما امركم في محكم تنزيله ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم فصل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وارض اللهم عن خلفاء الراشدين وعن ازواجه امهات المؤمنين وعن سائر الصحابه اجمعين وعن المؤمنين والمؤمنات الى يوم الدين وأنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تدع فينا ولا معنا شكيا ولا محروما اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك أن ترزقك كل منا لسانا صادقا ذاكرا وقلبا خاشعا منيبا وعملا صالحا ذاكيا وعلما نافعا رافعة وإيمانا راسخا ثابتا ويقينا صادقا خالصا وارزق ورزقا حلالا طيبا واسعا يا ذا الجلال والإكرام اللهم اعز الاسلام والمسلمين ووحد اللهم صفوفهم واجمع كلمتهم على الحق واكسر شوكة الظالمين واكتب السلامة والامن لعبادك اجمعين اللهم ربنا احفظ وطننا واعز سلطاننا وايده بالحق وايد به الحق يا رب العالمين اللهم ربنا اسقنا من فيضك المدرار وجعلنا من الذاكرين لك من ال... لك في الليل والنهار المستغفرين لك بالعشي والاسحار الأنهار اللهم أنزل علينا من بركات السماء وأخرج لنا من خيرات الأرض وبارك لنا في ثمارنا وزروعنا يا ذا الجلال والإكرام ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعاء وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين tana magana a kan wato rayuwar arziki ita ce bin Allah tabaraka wa ta'ala kuma mun ba da sanarwa da yawa cewa fa saboda tsananin zafin nan fa hudu babbara ta rinka za ta zama gajeruwa amma dai mun yi ta a takaice tana nuna cewa arzikin dan adam shine ya bi Allah tabaraka wa ta'ala godiya ta tabbata gare shi wanda babu wata buwaya a gagadan adam in ba ga masa da'a ba babu wata arziki idan ba jin tsoron Allah ba muna shaidawa babu abin bautawa da gaskiya sai Allah guda daya wanda bai da abokin tarayya ba mu da wani ubangiji in ba shi ba muna shaidawa lalle annabi Muhammadu bawansa ne kuma manzansa ne kuma zababbansa ne badadinsa ne kuma zababbansa Allah kai tsira tare da albarka bisa wannan manzo tare da alayensa da sahabbansa da waɗanda suka bi shi ga kyautatawa har zuwa ranar da za mu gamu da shi bayan haka ya ku bayan Allah ina yi muku wasiya tare da kaina da jin tsoron Allah tabaraka wa ta'ala babu arziki babu wata ɗaukaka idan ba da tsoron Allah ba babu rabauta babu tsira idan ba biyayya ga shiriyar Allah ba Allah tabaraka wa ta'ala yana cewa wanda duk ya aikata aiki nagari namiji ne ko mace yana da imani wallahi za mu rayar da shi rayuwa wacce take tsarkakekkiya kuma za mu sakanka masa da lada mafi kyawun abin da ya aikata mana malaman tafsiri sun ambata a cikin ma'anar rayuwa mai daɗi ko rayuwar arziki sun ambaci maganganu iri daban-daban sai dai ibnul qayyim Allah ya masa rahama ya fiskantar da nazarinsa zuwa ga ma'ana mafi zurfi yana cewa abin da ya fi dacewa rayuwa mai daɗi ita ce rayuwar zuciya ta zamanto a cikin imani ta zamanto a cikin bin Allah tabaraka wa ta'ala ni'imarta da haskenta da farin cikinta duka su tattaru a gargashin yin imani da Allah tabaraka wa ta'ala da kuma sani shi Allah tabaraka wa ta'ala da kaunar shi Allah tabaraka wa ta'ala da komawa zuwa ga Allah madaukaki da kuma dogaro zuwa gare shi domin babu wata rayuwa wacce take tsarkakekiya kamar mutumin da ya samu waɗannan a cikin zuciyarsa zai yi rayu rayuwa wacce take rayuwar arziki babu wata ni'ima sama da wannan ni'ima babu wata ni'ima sama da ni'imar aljanna sannan yana cewa babu wani abin da zai kai ka ga samun babban rabo illa ka tsaya ga bin Allah tabaraka wa ta'ala a cikin wannan rayuwa ya ku musulmai ba a sanin abin da aka rasa a kuma dace da shi face sai dan adam ya bincika abin da ya rasa sannan idan ya same shi zai samu nutsuwa a cikin rayuwa babu shakka rayuwar arziki a wajen mutum musulmi ita ce ya nutsu da Allah ya nutsu da hukunce-hukuncen Allah ya yi biyayya ga dokokin Allah ya samu wato ya samu biyayya ga sunnar manzan Allah sallallahu alaihi wasallama wannan shi ke ba ma ɗan adam nutsuwa sannan ya samu kwanciyar hankali ya zo a cikin wato hadisai wanda yana nuna cewa tsarkakakkiyar rayuwa ko rayuwa ta arziki ta tattaru ne akan bin Allah da bin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da umurnin Allah da kuma hannuwa da hannuwar Allah tabaraka wa ta'ala neman rayuwar arziki ba zai gushe ba kowa yana neman ta a cikin wannan rayuwa matukar dai dan adam yana rayuwa a wannan duniya zai so yayi rayuwa ta arziki kowane ɗaya daga cikinmu yana bincike wato akan ya samu rayuwa wacce take rayuwa ta arziki babu inda za ka same ta sai a cikin bin Allah tabaraka wa ta'ala sai a cikin bin manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama wato sanan ya zamanto sadarwa ga umarnin Allah sadarwa ga umarnin manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama ya komi mune kowa ya sani cewa duk wani bawa da ya rayu ba tare da imani ba wannan wata halitta ce mai rauni wato raunin da ba zai fitar da ita ba a lokacin da idan wani sharri ya same shi sai ya kasa ya ta kuka ya ta kururuwa a lokacin da kuma alheri ya same shi sai ya zamanto wato ya hana alheri wannan haka dan adam yake rayuwa a tsakanin irin waɗannan rayuwa guda biyu lokacin sharri in ya same shi ya ta kuka in ya samu alheri kuma ya zamanto marwaci kamar yadda alkur'ani ya ambata lalle dan adam mun halitta shi mai hadama idan sharri ya same shi sai ya kasa ya ta kuka yana ta kururuwa idan kuma alheri ya same shi sai ya zamanto mai rowa sai masallata in ji shi Allah tabaraka wa ta'ala ya ku bayin Allah lalle rasa rayuwa ta arziki a cikin zuciyar bawa to yana nufin wannan rayuwa ta zamanto gurbatacciya yayin da dan adam ya rasa bin Allah yayin da dan adam ya rasa biyayya ga manzon Allah to babu shakka bakin ciki zai tattaru gare shi ba shi da hanyar warwarewa takeici zai same shi ba shi da hanyar warwarewa sannan zai kwanta bai baccin dare bai da hanyar warwarewa wata rana manzon tsira sallallahu alaihi wa sallama ya shiga masallaci sai ga abi umama yana zaune cikin masallaci manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce masa ya kai aba umama ya na ganka a masallaci kana zaune kuma ba a lokacin sallah ba ya ce ya rasulallah bakin ciki ne ya dame ni takaici ne ya dame ni ba su suka sun kewaye ni rayuwa ta zamanto mai kunci manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce shin ba zan sanar da kai wasu kalmomi ba wanda idan ka faɗe su Allah zai tafiyar maka da bakin cikinka kuma zai biya maka basu sukan da duk ake binka ya ce ya rasulallah ka sanar da ni sai manzo Allah ya ce masa idan ka wayi gari ko idan ka kai yamma ka ce ya Allah ina neman tsari daga gare ka wato daga bakin ciki da takaici ina neman tsari daga kasawa da kasala ina neman tsari daga wato lalacewa da rowa ina neman tsari ya Allah daga rinjayen bashi a kaina da kuma rinjayar mazaje abu umama yake cewa na aikata haka sai Allah tabaraka wa ta'ala ya tafiyar mun da bakin ciki na ya kuma biya mun basussuka na babu shakka rayuwa ta arziki ta hakika ya ku bayin Allah ba ta cikin tarin dukiya ba ta kuma samun wato kuma ba ta cikin samun wani mukami na gwamnati ko na wani abu mai kama da haka kuma rayuwa ta arziki wacce Allah tabaraka wa ta'ala yake so ba ta ga yawan ƴaƴa rayuwa ta arziki ba ta misaltuwa da dogon gida ko gidan sama ko wani abu mai kama da haka ko kuma gonakai da ka tara ko amfanin arziki da ka tara na gonakai da sauransu innama rayuwa ta arziki ba a kiyasinta da wannan kuma ba a sayanta da dinariya ba wani kuma wanda ya ishe mallake ta ballantana ya ba ma wani yayin da Allah kuma ya ba ma wani ba wanda ya ishe tunkuɗe ta Allah tabaraka wata'ala yana cewa ya ku masu imani babu shakka da tuna Allah ne zukatan ku suke samun nutsuwa ku saurara da ambatan Allah ne zukata suke samun nutsuwa ubangiji ya sake faɗi yana cewa waɗanda suka yi imani suka aikata aiki nagari madalla da su kuma waɗannan suna da kyakkyawar makoma rayuwa ta arziki tana cikin addini wanda dan adam zai bibiye ta da ayyukansa nagartattu sannan sai ya riske ta a wajen ubangiji tabaraka wa ta'ala rayuwa ta arziki ita ce dan adam ya yarda da abin da Allah tabaraka wa ta'ala wato ya bashi sannan ya zamanto mai gamsuwa da abin da Allah tabaraka wa ta'ala ya raba ya bashi sannan ya nemi taimakon Allah a wajen Allah din shi kadai wajen sabon wannan rayuwa ta wato ta arziki manzon tsira sallallahu alaihi wasallama yana cewa wanda ya dandani zaƙin imani shine wanda ya yadda Allah ubangijinsa ne ya yadda musulunci shine addininsa ya yadda kuma annabi Muhammad shine manzansa sallallahu alaihi wasallama manzon Allah yayi gaskiya a lokacin da yake cewa yake cewa yana daga cikin arzikin dan adam yarda da abin da Allah ya hukunta na talauci ko na arziki ko na lafiya ko na rashin lafiya ko ma wani iri ne dan adam ya yarda ya karbe shi a wajen ubangiji tabaraka wa ta'ala wannan yana daga cikin arzikin rayuwar dan adam yana daga cikin tabewa da shakiyanci irin na dan adam ya rinka yin fushi da abin da Allah tabaraka wa ta'ala ya hukunta ya wanda yake son rayuwarsa ta yi daɗi ya wanda yake son ya yi rayuwa da daɗa cikin wannan duniya da kuma lahira ya samu zuciyarsa kullum tana cikin nutsuwa da bin Allah ga faɗin Allah tabaraka wa ta'ala da yake cewa wanda duk yayi aiki nagartacce daga cikin mazaje ko mata yana da imani wallahi in ji Allah za mu rayar da shi rayuwa wacce take rayuwa mai daɗi kuma za mu sakanka masa da lada mafi yawan abin mafi kyawun abin da ya zamanta yana aikatawa Allah tabaraka wa ta'ala ya sharɗanta imani a cikin aikin a nan ne imanin aikin zai zamanto mai amfani ga wanda ya aikata shi kuma zai haifar masa da sakamakon rayuwa mai daɗi zai haifar masa da farin ciki a cikin zuciyarsa zai ba shi kwanciyar hankali zai hutar da damuwarsa ya zamanto yana cikin hutu babu shakka mumini wanda ya yarda da Allah ya yarda da cewa Allah shine mahaliccin komai kuma Allah shine ubangijin komai kuma Allah shine mai mai daidaita al'amura kuma shine mai dagawa kuma Allah shine mai kayarwa kuma Allah shine mai cutaswa kuma Allah shine mai amfanarwa a hannunsa ne dukkan mallakar komai suke Allah mai iko ne a bisa komai idan bawa ya san wannan ya kuma tabbatar da shi a cikin zuciyarsa yayi aiki akan wannan a wannan lokacin ne zuciyarsa take nutsuwa a wannan lokacin ne zuciyarsa take samun karfin aikata ayyuka nagartattu a wannan lokacin amincin Allah da arzikin Allah na rayuwa suke tabbatuwa gare shi duniyarsa da kuma lahirarsa ku yi wa manzo Allah salati sallallahu alaihi wa sallam Allah kai tsira a bisa manzanka tare da alayensa da sahabbansa gaba daya da dukkan waɗanda suka bi su tare da kyautatawa Allah ka yarda da halifofinsa guda hudu masu shiryarwa da matansa tsarkakakku iyayen muminai da sauran dukkan sahabbai gaba daya tare da sauran muminai maza da mata har zuwa ranar sakamako ya Allah muna tare da su da rahamarka ya mafi tausayi masu tausayi ya mafi rahamar masu rahama ya Allah ka sanya wannan taro ya zamanto taro ne wanda Allah yake girmamawa ka sanya rabuwar mu kuma ta zamanto rabuwa ce wacce take za a tsare mu daga aikata aikin zunubi ya Allah kada ka bari a cikin mu ko tare da mu wani tababbe wanda aka haramta masa samun lada ubangiji ka fitar da shi a cikin mu ya Allah ya Allah muna roƙonka shiriya Allah muna roƙonka tsoronka Allah muna roƙo ka ba mu kamala da kamewa da zamantowa mutanen kirki Allah muna roƙonka wadatar ka ya Allah ka wadata mu ya Allah muna roƙonka ka azurta kowane ɗaya daga cikin mu da harshe mai gaskiya da harshe mai ambatan Allah da zuciya mai tsoron Allah mai komawa zuwa ga Allah ka azurta kowane ɗaya daga cikinmu da aikata aiki nagartacce da rayuwa wacce take tsarkakekiya da ilimi wanda yake mai amfani maɗaukaki da imani wanda yake tabbatacce kuma tabbatacce da yaƙini ya Allah na gaskiya wanda yake tsarkakeke ba tare da haɗa shi da wani ba ka ba mu arziki ya Allah na alal tsarkakeke yalwataccen arziki ya ma'abocin girma ya ma'abocin ɗaukaka ya Allah ka buwayar da musulunci da musulmai wato ka ɗayanta safinsu ya Allah ka haɗa kalmarsu a guri ɗaya akan gaskiya ya Allah ka karya ƙarfin azzalumai ya Allah ka rubuta mana aminci da zaman lafiya akan bayinka waɗanda suke nagartattu ya Allah muna roƙonka ka kiyaye ƙasar mu ya Allah ka buwayar da mu ya Allah ka taimaki waɗanda suke jagoranci da taɓa zukatansu wajen tausaya ba wannan al'umma ya Allah ka shayar da mu daga falalarka ya Allah ka shayar da mu daga falalarka ya Allah ka shayar da mu daga falalarka da ruwa ruwa mai amfani mai kwalala mai daɗin sha ya Allah ka sanya mu masu cikin masu ambatanka da yawa cikin dare da rana ka sanya mu cikin masu neman gafararka ya Allah da safiya da maraice ya Allah ka saukar mana da albarkar sama ka fito mana da albarkar ƙasa da alhairan ƙasa kai mana albarka a cikin ƙirran mu kai albarka cikin gonakan mu ya Allah kai mana albarka cikin rayuwar mu Allah ka ba mu rabo mai kyau a wannan duniya ka kuma ba mu rabo mai kyau a lahira ka tseratar da mu azabar wuta wuta ya Allah kada ka karkatar da zukatanmu bayan ka shiryar da ita ya Allah ka ba mu a gare ka daga rahamarka ya Allah domin kai mai bayarwa ne ya Allah mun zalunci kanmu da kanmu idan baka gafarta mana ba baka ji tausayin mu ba ya Allah za mu kasance cikin tabafu ya Allah kai gafara ga mu'minai maza kai gafara ga mu'minai mata ya Allah kai gafara ga musulmai maza kai gafara ga musulmai mata rayayyu da cikin da kuma matattun su domin kai Allah mai ji ne kuma kana kusa kuma mai ji ne mai amsa addu'ar mu ne ya Allah muna roƙonka ya Allah kai wa manzo Allah salati sallallahu alaihi wa sallama ka ba mu rabo mai kyau a wannan duniya da kuma ba mu rabo mai kyau a lahira ka tsiratar da mu azabar wuta mu ila salatikum wa sawwu suhufakum yarhamukumullahu wa iyyakum